والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد دعونا لي wanda ba ya sallata insha Allah ma tsammanin yau su zo ko gobe da sahi yan darasin gobe da insha Allah muna tsammanin za a kyautu za a bukara su zo wanda bai da shi littan al'adab na farad yana ko da suka zo daga ba sai a gaya musu insha Allah alaikum salam gabanci can guda kuma ga tawar mana tawar mana layi kawo ta nan hiddo ta nan yau ga tahi mana na sa san dan daga tawar mana a kawo ta a zauna nan
a zauna saman ta yanayi
mala shirku gobe za a kawo shi insha Allah gobe muna kwata zato insha Allah yanzu da yake za mu fara da muqaddimat na tarjama shi malamin asalin littafin al'adab al-mufrad al'adabu al-mufrad al'adab ladabi na musulunci da halayen kwarai ladabi tsakaninka da Allah ladabi tsakaninka da iyayenka ladabi tsakaninka da mutane ladabi tsakaninka da marayi ladabi tsakaninka da ɗiyanka ladabi tsakaninka da dukkan ladabba akhlaq na musulunci to al-mufrad saboda shi bukhari kamin shi yangal littafin ya rubuta sahih nashi sahih littafin sahih nashi wannan mace duk ana iya zama shi musamman mai ga tabal na sai a hada sai ana yi wancan karamin ku jira ga gata nan wajen mutu ku jira a bar shi wani ku jira ta ila ɗauki yawon mun gane ko al-mufrad لأنه أفرد ديك ينا دا cikin littafin shi Sahih Bukhari da kuma Kitabul Adab ko Kitabul Adab a ciki ba sanan wala salu ko ba ku ji da ala alan al adab kenan da yayin littafin Kitabul Adab a cikin Sahih Bukhari yan sai al adab al mufrad ma mana mufrad afradahu bi dhikr ya kebance shi al afrad yani ya kebance shi daban ya shi daban mufrad shi ne mana al'adar manfarat kuma littafi ne wanda yana da mahimmanci sosai amma kayan mu shiga littafin za mu yi kaɗan daga cikin tarjaman bukhari ba dole bane zama ɗaya da naku amma za mu karanta saboda dai mu ji sai mu a cikin sauri insha Allah tarjama asalin al-bukhari kenan shine amirul mu'minin fil hadith شيخ الإسلام الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برديزبه الجعفي البخاري أبو عبد الله babban malami kenan an ce amirul mu'minin fil hadith ya kai wani matsayi na kusan ana iya cewa yawancin hadisi ya san to sai a ce mishi amirul mu'minin fil hadith yawancin hadisi wanda kadan ne kawai bai sani na hadisi ka za da san annabi ai da yawa to yawanci ya san su sai kadan ne abba sani to shi sai mutum ya kai wannan matsayin sai a ce mishi mi amirul mu'minin fil hadith shaykhul islam malami a musulunci al'imam jagora alhafiz maharraci alhujja kusan manganun shi ma hujja ne ba hujja kamar yadda dalilin ƙwararri suna ba ana dogara shi wajen ilimi suna daga cikin masu tabbatar da ilimi masu faɗin masarar ilimi a ɗauka sunan shi muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn mughira ibn bardizba kalmar bardizba a yaren bukhara shine manomi yake manomi al-ju'fi kabilas al-bukhari garin su abu abdullah al-kuneshi صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم شي كده ما في إنجنس للتاهي بان القرآن للتاهي صحيح البخاري يا شهارة ها هي شي أشوال شكاة داري دايا دا تسعين دا هدو شوال داري دايا دا تسعين دا دا هدو ولد سنة مئة وأربعين وتسعين سنة كترفين كتورس يا بلا غورو وجن نيما إلي domin a da ana gane kimin malami da yawan bulaguro da fahimta yi shi ne kawai ake gane kimin malami kuma tana ake tattaro ilimi almizzi rahimahullah shi ke tuhfat al-ashraf ko yake cewa rahala fi talab al-hadisi ila sa'ir al-muhaddisi al-amsar yayi bulaguro wajen neman ilimin hadisi wajen yawancin malaman hadisi na birane wa kataba bi khurasan ayi khurasan ya dauko ilimi wal jibal yankunan da ke duwatsu ko nesa ake nufi ko sallallahu alaihi wa mudun al-iraq kulliha duk biranen iraq ya zagaye su wa bil hijaz yankin hijaz makka da yankin fayar sauransu wa sham siriya wa misir liyaji ɗibi kenan har afirka yi misir yi sham da hijaz bangare uku ya taɓo su duka na duniya wa sami aidan bi balkh wa marw wa nisabur wa rai duka yaji shani malamai da dama dimbin yawa wanda shi karin kanshi ma ya bada wannan labarin daga cikin malaman shi da kwai ibrahim ibn munzir al-huzami da ahmad ibn hanbal sahib imam ahli sunna jama'a sahib musnad wa ishaq ibn rahuya wa dhahhak ibn makhlad zaka ji ishaq ibn rahuya wasu ce ibn rahawayhi duka dai sunan ne to amma ibn rahawayhi kamar malaman hadisi dai sun san asar wanda ke cewa wai ismu shaitan kula wani wani abu sami kace wai kawai ka kira shi din to sai su kauce mu wai sai su ce rahuya tunda duk rubutun ɗaya ne ishaq ibn rahuya malaman shi kenan wa dhahhak ibn makhlad wa abdullah ibn yusuf at-tinnisi wa ali ibn al-madini wa al-fadl ibn dukayn wa qutayba ibn sa'id wa muhammad ibn shar bundar bundar wal firyabi wa yahya ibn ma'in wa ghayruhum khalqun kathir malamai da yawa malamai ɗaliban shi ma haka zalika da yawa ne daga cikin akwai tirmidhi yawan ga mai suna abu isa wal imam muslim da kanshi sahibu sahih sai dai a cikin sahih muslim bai kawo riwaya bukhari bai rawaita daga bukhari ba saboda bukhari da shi da muslim sun yi karatu wajen wani malami da ma yahya muhammad ibn yahya az-zuhli muhammad ibn yahya az-zuhli to sai suka dan samu sabani wata matsala da ta malamai ko ta ilimi an ka samu sabani tsakanin bukhari da wa da muhammad ibn yahya to yanzu muslim da shi Muhammad ibn Hayya da Bukhari sai kyalis bai kawo da su cikin littafi ga kawo na wanga ya bar wanga ya zan matsala ne sai dai sai ajis Allahu akbar shine Yahya ibn Ma'in ko mun ce sahih muslim ko afwan ya ibn Ma'in malami shi sai sahibu sahih muslim wa Ibrahim al-Harbi wa Abu Zur'a al-Razi wa Muhammad ibn Yusuf al-Firabri al-Firabri wa ghayran kathir malamai sun mishi lambar yabo da dama tazkiya ta malamai da in ka ji malamai masu tsantsanin ba kamin su yabi abu sosai ya kai aibe shi to shine malamai sun mishi shaida mai yawa daga ciki shi karan kanshi shina ba labarin ni'imar da Allah mishi yake cewa katabtu an alfi shaykhin wa akthar na rubuta hadisi daga malami wajen dubu kuma sama hakan a zauna gaban malami dubu ya rubuta hadisi ma indi hadithun illa adhkur isnadahu duk hadisin da ya rubuta ko ya san isnadin shi an wani an wani an wani kuma yake cewa inni arju an alqallaha wa la yuhasibuni anni iqtabtu ahadan ina fatan har da Allah kai ya mun sakamakon nayi giba wani duk da malamin jarh ta'dil mai jarh ta'dil dole ruwa wata nan zai ce rawi wanga ifi ni wanga kuma kai ce wanga amma da haka nan shi manganun shi da yake faɗi wajen jarhi bai taba abin ga mutuncin mutum kawai zai bayani ne ce maka laysa bil qawi ce maka layyin magana da yadda ba ta taba irdikin mutum yake cewa shi bukhari sannaftu kitab as-sihah 16 sana kharajtuhu min 600000 hadith waj'altuhu hujjatan fima bayni wa bayna Allah ta'ala wanga littafin da ya rubuta sahih al-bukhari nashi yace ya haddu da sanni daga cikin cikin shekara 16 16 sana yayi shi ana rubuta shi sa'annan kuma asalin hadisan da tatso ya tatso daga daga hadisi 600000 hadisi 1600 1600 cike tatso ya tatso wanda ke cikin sahih bukhari kenan yace yayi littafin bukhari wa ja'altu hujjatan bayni wa bayni bayna Allah na sanya hujja shi tsakanin da Allah ga irin hidimar da yayin ma'ayin madini shi ne shi da kanshi ke cewa mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda ali ibn madini rubama kuntu aghrubu alayhi yace ban taba karamtar da kaina gaban wani ba kenan bai taba zuwa gaban wanda yake ganin ya shi ba waji bun gaba bane ko alfari a kawai abin da yake ji yake hudu ce sai ali ibn madini kadai to ko shi yace sau da dama ina zuwa da abun mamaki gaban shi rubama aghrubu alayhi yace ahfazu mi'ata alf hadith na haddace hadisi dubu ɗari amma sun ce dubu ɗari da kai hadisi matani ɗaya yana da isnadi goma don hadisi ne wajen su tun da ai su wani sadisi goma ne na malabar bin niyata in sha da sinadi goma wani sadisi goma ne saboda duk sahabi daya ya rawato shi to hadisin sahabin ne hadisi hadisi to sai su ci haka shi ne ai da wannan ne ya ce imam ahmad ya harace hadisi dubu dubu dubu dubu ya harace su wani mutum ya ce shi in imam ahmad bai har da tarihi dubu dubu ba ya saki mata shi sai an gaya mamar ya ce mata shi anan kenan tana nan ya ce wa ahfazu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih shi na da ɗari biyu dubu ɗari biyun da ba ingantattu ba ne har da ce su kuma ya san su daban suke sana har da ce su قال يكتب وكتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم الا صاحب حديث daga cikin malaman shi wanda dauki ilimi da kai mutum 1080 1080 dukkan su manyan malaman hadisi kanu yaquluna suna cewa dukkan su al-iman qawlun wa amalun yanqus wa yazid ko yazid wa yanqus kaba inda ana rawato aqida ne ana karon na asar kinashi to ولما دخل البخاري البصرة قال محمد بن بشار بندار ده بخاري شيخ بصره bundar ya ce dakhala al-yawma sayyidul fuqaha yau shugaban duk wani malamai ya zo basara wanga muhammad ibn bashar shan daga cikin malaman da dukkan a kusan da riwaya cikin dukkan malamai dukkan kutub sita baki daya malami ne babba sosai na hadisi dalibin gundar ne gundar muhammad ibn ja'far to yake cewa da bukhari zo basara yace yau shugaban duk wani malami ya zo basara abubakar ibn abi shayba da Muhammad ibn Umair suke cewa ma ra'ayna mithla Muhammad ibn Isma'il an to ganin irin Bukhari wa kana ibn Sa'id idza dhakara Muhammad ibn Isma'il yaqul al-kabsh an-nattah shi wannan malamin da idan hadisi Bukhari sai ce mi rago mai tunni kenan kalma ce ta larabci an ce al-kabsh an-nattah rago mai tunni a in ya tunna ya tunni kawai inda ya sa kai haka ne babban malami imam Ahmad jama'a imam Ahmad yake cewa ما خر ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري خراسان يمكن سنة بخارى بتفتر دون مالمي كمان بخاري با. وقال يعقوب ابن إبراهيم الدورقي محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة فقيه ندع الأمة مالمي قال أبو سالم محمود بن نضر الشافعي دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم wannan malamin abu sahal yake cewa na je basara na je sham na je hijaz na je kufa na ga malamansu duk in an ka faɗi bukhari sai sun ce yahim qala abu tib hatim ibn mansur muhammad ibn isma'il ayatun min ayati llahi fi basra fi basarihi wa nafadhihi fi min al-ilm yace bukhari inji shi abu abu tib ko abu tayyib abu tib yake cewa bukhari aya ce daga cikin ayoyin Allah a ganin shi da basirar shi da kuma zurhin ilimin shi na fadihi min ilimi qala raja'u al-hafiz fadl muhammad ibn isma'il al-ulama ka fadl ar-rijal al-nisa wa qala aidan huwa ayatu min ayati Allah yamshi ala al-ard shi wannan malamin cewa yake fala lab bukhari bambanci shi tsakanin malamai yace kawai misalin bambancin maza da mata ne wai yanda na maza saka yin mata duka dai akwai nau'i na me na dai bayanin fallashi ko da an yi mubalaga so suka yi a gane matsayin malami kuma su sun faɗi ne iya amsa ka gane ba kamar gama gari su yabi malami nan duk malamai ke yi su gama gari kasan kamar da su yi ce su gama gari malami wajen su wanda ya hawa bari shi ne malami ya sani bai sani ba ya ba ya ba su ne malami in ya hawa bari dai shi kenan to su wanga malamai ne sun sani abin da suke faɗi sun sani ya ce aya ce daga cikin ayoyin Allah Abu Hatim Razi ke cewa mi Muhammad ibn Isma'il a'lamu man dakhala al-Iraq yace Bukhari ya fi duk wanda shiga Iraki Abdullahi Abu Abdullahi al-Hakim mai mustadrak yake cewa mi Muhammad ibn Isma'il imamu ahli hadith jagora ne na yan hadisi bakiya Ibn Khuzaima yake cewa ma ra'aytu tahta adim as-sama a'lam bi hadith Rasulullah sallallahu wa ahfadha lahu min Muhammad ibn Isma'il shi cewa kaf cikin duniya duk karkashin bangon sama bai ga wanda ya fito Bukhari sana hadisi ba kuma bai ga wanda ya shahara hadisi ba a wanga zamanin namu kun san an faɗa mu wani haka nan kuma shi ma malami ya faɗa mishi haka nan wane ne ابن ابن باز يتي ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني تي بيغني بقى دنيا واندا يفتي ألباني سنة حديث شي ما هكذا شهيدا شي تمالم يما مالم ابن باز رحمه الله وقال محمد ابن حمدون ابن أسطم سمعت مسلم ابن الحجاج ابن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأسد أسد أستاذ أستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله شي محمد ابن حمدون ابن رستم يتشي ناجي مسلم ابن الحجاج يا زور بخاري تتشي بخاري برني إن سنباتي قهوانك ya kai ustazin ustazai kai malamin malamai ne kai ne shugaban duk wani mai hadisi wa saidal muhaddifin wa tabibal hadisi fi ilalihi kai ne likitan hadisi wajen illolin hadisi ilimin illolin hadisi shine ilimin da ya kowane ilimi wuya wannan ba kowa ke shiga shi ba ka san matani ka san fassara ka san isnadi amma sana illa ba naka ba sai na mayya mayan malamai gogaye domin illa abu ne boyayye cikin isnadi ko cikin matani ba kowa ke gano shi ba to shi malam shi bukhari shi ma likita ne na illolin hadisi likita ne wa qala tirmidhi lam ara bil iraq wala bi khurasan fi ma'na al ilal wa at tarikh wa ma'rifat al asanid a'lama min muhammad ibn isma'il wannan saboda yawan su ba sai an fassara su shi kuma tirmidhi ke cewa kana muhammad ibn isma'il inda abdullah ibn munayr ko munir falamma qama min indihi qala law ya aba abdullah ja'alaka allah zaina hadhihi al-umma qultu ustujiba lahu fi muhammad ibn munir yake cewa yayin da bukhari tashi sai ya ce ya kai abu abdullah Allah ya sanya ka kawa da ado na wannan al'umma ke tirmidhi ce amma karwa ma ha an sa shi الإمام مسلم يكتم بخاري لا يبغضك إلا حسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك بخ- مسلم يكتم بخاري لما لم يشي يتي با مي با مي حسد با مي مك حسد با مي كامرك سي مي حسد يا أنغا مي كامرك تو ما حسدي مي يا غني إما تينا كامرك domin aqida ta kware ga ilimi ga sunna ga komi ga son ga ibada za mu gani yace kuma na shaida cewa duk duniya ba kamar ka yanzu وقال عبد الله بن سعيد بن جعفر سمعت العلماء بالبصرة يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح وقال أبو زيد المروزي كنت نائما بين الركن والمقام هو عندك تكن مغبتا يا مولكي يانا كوانا فكان الركني اليماني ده مقام إبراهيم ركني يعني ركني مطلقا مي مي مي حجر مي الحجر الأسود كينا شنا كوانا يعني يانا كوانا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي يا زوجتي فقال لي يا أبا زيد يا كي أبو زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي هيا كان هناك كتاب كتاب الشافعي ما الأم والرسالة ولا تدرس بخا... كتابي تكون باكات للتاهينة هيا فقلت سنت شي أبو زيد يا رسول الله وما كتابك ونكم للتاهنك قال جامع محمد بن إسماعيل وانغني هيدا تشيون annabi ce mishi har yanzu kana kana karatun littafin shafi'i sai ce sai shi karatun littafi ne shine ce wani littafin kai manzo Allah sai ce littafin bukhari dan littafin bukhari al-jami' as-sahih min ahadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami ko me hatarun annabi hadisa annabi da sunnon annabi da kwanaki annabi me kwanaki annabi da abin da shike dare da rana da wuni da kullum sila yana ciki bayani da yawa ne kan ibada shi da kan kokarin shi wajen sallah da sauransu yana kwanda da sallah yana sauransu az-zahabi rahimahullah ke cewa rawal khatib bi isnadi shams ibn zahabi an al-firabri da al-bukhari qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm فقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل البخاري فقال أقرئه منا السلام مني السلام الفربري يكتي ونايم هولكي أتكين بتي sai manzo Allah ce min ina za ka ina cikin ta ina za ka nace wajen malami ya zane bukhari yace to ka isar mishi sallama eh wannan mulki ne amma kuma mulki ba irin nami ba na shirme dan malamai ne in sun ce sun ga annabi sun ga annabi sun gani shi sun san sifofi sun harrace wanga Muhammad ibn Yusuf ne al-Farabri dalibin Bukhari ne wanda lazumce shi da lokacin da Bukhari kaura daga Naisabur ya kaura daga Bukhara daga inda bari ya sai sai koma Farabri ta yi zo suka ta karatu wajen shi ya samu jarabta a rayuwar shi shi ma irin ba a shiri tsakanin shi da shugaban lokacin ba komai ya kawo wannan sai matsala ta su yan lokacin shugaban lokacin shine Khalid Khalid a sunan shi na tambani al-Amir wanda asali soyayya kiran Bukhari yayi wai ya zo gidan shi karanta mai littafin Bukhari daga shi sai ɗiyan shi kawai bukhari ce shi bai boye ilimi gaskiya in ya ji abin ya birge shi ya zo in bai birge shi bai tsaya ya rike mulki shi to wanda sai shiga tsakanin su ya ta mai kai har ƙarshe dai su ya haɗa baki da wasu malamai an kan bukhari sharri kan aqida shi sun ka kora bukhari dama shi bai samun dama ya kore shi kai tsaye sai ya samu malamai sun soke shi sai mutane su su shaida kenan ya kore amma da yi haka bukhari ya je masa abu bai jaɗin abin bukhari sosai ya musu addu'a Allah ya jarfe su kamin wata ɗaya bar mulki an ka ɗaukai da yaki an ka sa shi kaso gidan kaso ya mutu sauran malaman kuma ɗai an ka jarfe shi ga iyalai shi ga matsala sosai jarabta wani kuma cikin ɗiyan shi duka aka samu matsaloli ya rasu ra'a sabar daren idi an idi azumi daren idi wanda yake wurin shi a garin da ake ce ma khartank sai ya koma bayan kure shi ya ce bukari ya gama sallar dare na je na addu'a ka ce ya allah duniya ga ta matse ne ya ji kunci ya allah ka ɗauki rayuwa ce ba a yi wata ba kawai bukari ya rasu kenan ƙarshen azumi kawai ya rasu shekara ta iya shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida yana littafai da yawa kenan ɗari biyu da hamsin da shida an yi shi ɗari ɗari da tasirin da nawa da hudu ya rasu ɗari biyu da hamsin da shida shekara nawa kenan dare Allah ya mara shi albarka sosai kuma littawan shi da yawa ne karan daga ciki littan shi bukhari wanda ya hera na bayyana to tun da biyu littan shi bukhari ko dangane littafin nan al'adar mufarad da tarihu tarihu tarihu uku gare shi التاريخ الكبير التاريخ الأوسط التاريخ الصغير da kai kuma juz wa rafi ladain al-sanid al-thalith tarati to har kan da ke bayanin ni daga hannu ina da dagawa da sauransu juz wa rafi ladain fi sala da kai littafin da gare shi juz al-qira khalf al-imam in kana bayan liman sallah jahiliya sai ka karatu kuma zaka ba to shi yana ganin sai kai ya rubuta littafi kan wannan sai juz ubir alwalidain bai ya ga iyaye tattara littafi da ke yana da san shi na magana kan sai khalqu af'al al-ibad dan daga cikin laƙen da an kamar ƙarya an ce bukhari na cewa alquran makhluq ya je rubuta littafi khalqu af'al al-ibad cewa Allah shi yarda ayyukan bayi baki daya ayyuka da suke yi Allah shi wallahi khalaqakum ma ta'malun da kai abdu'afa nashi da kai al-jami' al-kabir da kai al-musnad al-kabir at-tafsir al-kabir kitab al-ashriba كتاب الهبة أسامي الصحابة الوحدان الوحدان المبسوط كتاب العلل كتاب الكنى كتاب الفوائد دكا البخاري سيوان قال لنا الأدب المفرد سيوان قال لنا الأدب المفرد كمان دا ممكن إشارة خلية التراشني أتكين بيان مي آداب دا أخلاق دا صورنس domin halaye da ladubba suna da matuƙar muhimmanci addinin manzala sallallahu alaihi wasallama domin bayyana bayanin ladubba da halaye sai ya takaita risala baki da tashi cewa inna abu istu da yutan mima makarim al-akhlaq ai koshin da ya cika wannan ya kammala shi yasa kenan hala son da ke yana annabi annabi ke cewa ma min shay'in asqalu fil mizan min husnul khuluq ba abin da kai shi nauyi cikin sakilo husnul khuluq kaza kana halaye masu kyau kaza ma kana kame cutarwa ka baka cuta mutane sannan kuma kana kokarin alheri ga mutane sannan kuma kana mi kana sakan mutane huska to babu abin da ke wannan nauyi a cikin cikin sakili duk da yake husnul khuluq hadda tsakanin ka Allah subhanahu wataala halaye na kwarar tsakanin ka Allah shi ya gaba haka kenan shi yasa kenan sai ya yi malittahin al'adab mufrad dan ya taɓa cike shi daga mi daga daga idan ba shi bane cikin cikin kitab al'adab na cikin sahih al-bukhari nashi kuma malamai sun mishi shaida sosai inda ya tsara littafin da jero shi kuma harsan da ke ciki da kawai da yawa wanda ba su cikin sahih eh shi yasa da kawai da ma musu inganta ba amma shi malamai su san in sun kawo maka littafi da isnadi ko da da ifi ne kamar su rubuta maka cewa ne da ifi sun sai maka gawan ga da ifi su da sun ga isnadi sun sani shi sai ga an kawo sai sai da mi su kawo da ifi shi saboda su da sun kawo da ifi su kawo sun ce maka ne da ifi ne ni isnadi na gashi da ifi ne to ba maki kai kana da isnadi can da ba a yan da ifi shi khafifi ne sai ka hada sai a tawabi mutaba'at ko ga mishi shawahid sai zama in kace wurinka amma shi dai ga sanin shi da'ifi shi sa duk da yake asalin hadisai imma sahihi imma da'ifi to shi mawdu'i ba hadisi bane mawdu'i ƙarya ce mawdu'i ƙarya ce hadisi sahihi shine wanda danganta wanda inganta dangantaka shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ilimin malamin hadisi ko ilimin malamin hadisi wanda silsilar shi ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da silsilar mazaje masu gaskiya masu adalci ha, wanda ke fiqa ne masu kuma karkahin har karhin harda wanda babu shuzuzi babu illa wani hadisi ingantacce kenan shi ne ake aiki da shi qat'an wajen komi akwai hadisi hasan yana bin shi hadisi hasan kamar sahihi ne sai dai shi hasan har- ma- m- m- isnadin nashi mazajen da ke ciki ba su kai karhin har da ga na cikin sahihi ba to shi ma ana aiki da shi kamar da ake aiki da mi da sahihi shi sa wayan ga biyun su ne cima maqbul su kin biyun da kuma sahihun li dhatihi da sahihun li ghairihi hasan ma hasan li ghairihi hasan li dhatihi hasan li dhatihi to su dukkan su hudun nan sun su maqbul su ake karba na aiki da su a janna wajen ibada amma sauran hadisai kamar da'if su da'if shi ma abin da yake ingantacce ba a ɗauka addini a hadisi da'if sai dai daga baya wasu daga cikin mutakhirin suna ganin ana ɗaukar addini ta ɓangaren ni hadisi da'ifi amma ba komi ba sai abin da yake ni a fada'ilul amal fada'ilu al'amal su ana ɗaukar su da hadisi da'ifi fadail amal amma da sharadin wai kakka danganta wannan kakka danganta take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna da'ifi eh akwai sharda kawai amma mai mai malama hadisin su ba su ake hadisi da'ifi wajen daukar ahkam ko wani wani ne sai dai wasu daga ciki sun ce ni ana aiki da shi cikin fadail amal da sharuɗa banda cikin aqida sannan kuma ah, sai in ya zama da'if ne khafif kai zama shadidul da'af kuma sa'an nan ya zama da kowane asali wanda ya inganta shi ƙara wani falaloli ne kawai yayi kawai ƙara falaloli ne yayi sai ka ake shi na wurin an ka ce kuma kakka yi ƙudurta cewa ya danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi amma hadisi mawdu'i shi bai ta maka ce mishi hadisi annabi ba hadisi ƙarya ce a sanin shi ƙarya ce wal kadhibu al muhtalaqu al masnu'u al masnu'u ala an nabiy fa dhalika al mawdu' wannan kenan kun ga da an ga da'ifi nan ba mamaki wani shi bukhari ya gaya mana tunda ya kawo isnadi to wannan shine wallahi alam wancan shine alwash alqawlan bai kawo da'ifi yanzu wancan tana sahihi wancan duk hadisi in zai rubuta shi sai ya ya ka biya ya zabi ya nemi zabi ga Allah Mm. a wani asar magana shi ke cewa ya rubuta shi a cikin Ka'aba ya hada shi a cikin rauda tsakanin minbari da da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk in za yin babi sai ya yarka a biya istikhara don da sa hadisi kuma sai ya istikhara kaga dan kayan bukhari littan shi ya shahara ya inganta ba haka bane haka bane abin da kai bayan aiki da aka yi na neman kato ilimi da kai ta'alluki da Allah a riki Allah bai dogara da ilimin shi da kwarewar shi ba sai da ya hada da mi da Allah yanzu duk hadisi raka'a biyu raka'a nawa kenan abin in bi- in bil mukarrarat dubu jannawa banda sallolin shi na dare banda suna filfilin dare da katon kwarai da sauransu na Mhm. a salasu abin ya tsaya amma bar shaka ina ga cikin wadda in kasira take eh hadisan ƙarya asbabikin dora su yawa gare shi a ba cika bane take kana da najana asbabikin dora su da yawa ne daga ciki da kwai na zindiƙai da suke dora masu son bata addini daga ciki da kwai musulmi masu rauni in ma su yi shi don saboda siyasa me siyasa su ɗora hadisi don falalai dangin wani wanda yake bai da wani dangin ƙware yanzu wa'in ga wani sun ƙirƙiro maulidi al'ubaidiyun su kaga suna sun sun lankana ba kansu dangantaka cewa su fatimiyun ne sai su sanya wasu sakarkari su musa hadisai su musa hadisai da yawa cewa falalar su ga dangin sai su kawo isnadi na ƙarya su ɗora su musu dangantaka cewa ne dan wani dan wani dan wani ƙarya kawai ƙarya sa'annan kuma akwai masu ɗora hadisi kawai suna niyya ta ƙwarai to amma da ke jahillai ne ba su da addini sai mutum ya ga cewa ai na ga yanzu mutane sun biya ma fiƙe kowa fiƙe fiƙe fiƙe fiƙe fiƙe wasu ya tsaya kirkirwa da san ƙarya kan farlar ƙur'ani an kama wani duk wata sura sai ya ce sai ya du farlar sura kaza sai ya du hadisi kaza sura kaza kaza kaza an ka tambaye shi dan me kai wanga wace wai dan ya ga mutane sun kaurace ma ƙur'ani sun je ga fiƙe eh kaga nan bai yi ba ƙarya ce amma dai mi malamai suna gane su da an kama shi ka cewa ayi hadisi wajen nawa sai sai an ga ce to ai su imam ahmad suna nan su da sai da ifi ba su boye musu ko mawdu'ai suna ganin su ce wannan ba ma isnadi ne a isnadi da hada an wani an wani an wani su sun ga ba wannan ba isnadi ne ba isnadi ba da sun hada jerin kawai sai ga ba isnadi ba an san malaman kowa an san ɗaliban kowa an san ina kowa ke riwaya ina kowa bai riwaya an san yadda kowa ke cewa an ma san wani kawai kullum cewa ke haddasa ni da kazo zaka yi na ka ce akhbar ya ce ba shi bane an dai san jerin hadisi ta bangaren isnad ta bangaren komai da komai wasu ma an ce hadda saboda duniya kawai kawai wani albasa ce yake saidawa kawai ya ga mai samun ciniki sai ya zo ya tsaye ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من اشترى بصل عكة كأنما زار مكة والنبي يا تدون ده سي البصل قطع عكة عكة قرينة إيران كما يزل مكة هذا شو هذا هذا to su su tijan da kisa san kare dan mi suke dan neman karamin kare ne farala haka to irin wannan awwan mm shine wannan to su ne dalilin suna da yawa na kirkirwa da sai da karya da kuma jindikai da kuma jahilai da kuma yanda dai ba san mi suke yi Allah ya tsare an gane ko to ai za mu dan shiga kadan ko ko da wasu ba su da tsarin karatun da za mu yi ba tare da za mu samu fa'ida ta bangare da dama na farko za mu dan yi tadribi tadrib kan mu dan koyi sanin isnadi kawai mi musarruwat da sunayensu da wasu daga cikin in siƙa ne yan da'ifi ne yan waye wannan zai taimaka mana ilimin hadisi bayan sanin fiqhun hadisi wanda wannan ko da yaushe ana yi kullu ana yi to amma za mu ƙara da shi kuma sannan kuma san daga cikin wasu daga cikin sanin isnadi yana da muhimmanci sosai insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim ku na ku isnadi a farko ko ba isnadi ko ku yana shi kina ku yawwa to بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به قدم علينا حاجا في صفر سنة سبعين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل ابن خالد بن حريث ابن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي البخاري قال وانا إسناد مي وانا النسخة كون نسخة كوني لتان دي رويتو دي إسناد إش حزوها حزوها بخاري وانا النسخة جا إسناد دا قريت تشيني نسناد نا أبو النصر أبو النصر شيما أن لك بخاري أم بخاري حزوها شي أصلا من التاهم الإمام البخاري رحمه الله ku karkashin babi abin shi jigo duk ɗaya ne قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى وصباص ما جاءكو باب ما وصباص ما جاء yana zuwa shi sa wanga nuska ta hita gakku mun cin karo in mutum ba zai gyara bai kalli tashi an gane ko babu kau eh ana sai da tau ana sai da tau sai dai samu tukne wata idan tsayiya tun da ta daru siddiƙa ce ilin ta nema da samu ta saudiya ce bugun saudiya ne mu galibin da ke zama bugun misar ne bai rota da waye su kuwa haka kasuwanci ya yawa ciki wanda bugun kwanga ai hatta wani ba ɗaya ba har adda ba ɗaya ba har bangon sana yin to قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا باب قوله تعالى كما جاء في قوله تعالى أصلا ما نبات لو نبمان شي بابا بخاري تي بابي زي بودا ما بياني أكن فضر الله شوامي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الله تي ناي وسيتي أصلا وسيا أمرني يعني الله تي ياي أمرني جمتم أما متم أمرني cewa mi umarni game da iyayen shi guda biyu bi walidaihi husnan ya musu husn me husn ay yuhsina an yuhsina mu'amalatahuma Allah subhanahu wataala ya umarci mutum yayin ya kyautata mu'amala da iyayen shi guda biyu wannan bayan kenan babban haƙƙi wanda halittu suke da kanka bayan haƙƙin addini haƙƙin Allah annabi da manzon Allah sai na iyayenka guda biyu shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarci dan adam ya ma iyayen shi kyautatawa wannan ayar kabarin da ke a cikin sahih muslim sahih muslim Allah an ta sabka ne da da akan wa Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kasance shi na ma mahaifiyar shi biyayya ita ba ta musulunta ba sai ta ce mishi ya kafirta ya bar addinin Muhammad ya ce ba zai iya bari ba ta ce to ba kun ce kuma bin annabi Muhammad Allah ya muku umarni kuma ya ku biyayya ba to ni mahaifiyarka ce ko ka bar zuwa wajen Muhammad ko in bar cin abinci haka ko tabbar cin abinci kwana uku alaikum salam kwana uku ba ta ci abinci sai dan uwan shi ya zo ya matsa mata ci ranar uku ta galabaita shine yake ce mata to tsohuwa ko rai ɗari gare ki suna ta ɗaya bayan ɗai ba ni barin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma haƙƙin ki zai baki to kaga tacce mushi to kenan ku da kuka ce Allah ya ce kuma na biyayya kenan labari sai Allah saukar da cewa wa sanin sanin wal husna wa in jahadaka ka gani wa in jahadaka la tushrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma nan wurin ne sai Allah saukar da wannan ayar hadisin zai zo kila nan gaba insha Allah hadisi na farko wannan sahihi ne kuna musu taliki wanda yake sahihi da'if da zamu gani sai ka mai sad bima'ana sahih قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال قال الوليد بن ابن العزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود ابن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني وأن حديث بخاري يا رويتو شرق مال منش أبو الوليد أبو الوليد سننشي هشام ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك sunan shi kenan Hisham ibn Abdul Malik ya rasu shekara ta 227 miyatain wa saba'in wa saba'atin wa 20 kuma thiqatun thabtun ne thiqatun thabt kamar yadda za mu danki zuwa da taqrib tahdhib wanda shi ya mace duba shi thiqatun thabt Bukhari ya ce hadathana Abdul Walid Hisham ibn Abdul Malik قال حدثنا شعبة شعبة شين شعبة ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج العتكي شيما ثقة حافظ متقن ثقة حافظ متقن لكن ما يمين معلم حديثي النووي تيم شيكي كان أمير المؤمنين في الحديث نووي يتي أمير المؤمنين هي شعبة بن الحجاج يا رسول شكاة دليل ستن ديري دليل ستن حدثنا شعبة بن شعبة هو ابن الحجاج قال قال الوليد بن العيزاري أخبرني شي الوليد ابن العيزار اتي أخبرني شيني الوليد ابن العيزار العبدي الكوفي العبدي الكوفي شيما ثقني ثقني قال سمعت أبا عمرو الشيباني أبو أمر الشيباني أبو أمر الشيباني سنة سعد ابن إياس الشيباني سعد ابن إياس الشيباني يا رسول شكاة تسئن دبير شكاة تسئن دبير ثقة ني ثقة مخضرم ثقة مخضرم لكن في المخضرم عليكم السلام لكن في المخضرم ها تفضل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka ne shine muhadram ya rayu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mukhadram da kakon mukhadram wanda za ake cewa yayi jahiliya yayi musulunci eh amma wanga mukhadram nan cikin ruwat ya rayu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu ganin shi ko bai samu hada da shi shine mukhadram shine amr shabani ko yaqulu shi amurkin haddathana sahibu hadhihi ad-dari mai wannan gidan ya ba mu labari wa shara biyadihi ila dari abdullahi sai ya nuni gidan abdullahi wani abdullahi ne ibn mas'ud shekara ta 32 ya rasu bayan hijira 32 shi ibn mas'ud babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn ummi abdin wannan manzo Allah yake cewa duk mai son karanta alqur'ani yanda shi karanta irin karatun ibn ibn mas'ud da kaga cikin tabaka ta sahabbai an ce abdullahi kadai ba wani ko dangance ba to to wane ne ta ibn mas'ud tare da cewa abdullahi cikin sahabbai ɗaruruwa ne ɗaruruwa ne amma duk da haka nan da an ce abdullahi kadai ibn mas'ud ya kaga ko su abubakar abdullahi to amma an ce abdullahi kadai ibn mas'ud kenan yace qala ibn mas'ud yace salatu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani aiki yafi soyuwa wajen Allah mai girma da daukaka wani aiki ne shi ibn mas'ud tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce mishi as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta a wata nuskha ko a wata riwaya ta cikin sahih الصلاة لوقتها دك يا زلمة قلت ثم أي ثم ابن مسعود كتوا سنة سنة يسألنا وني قال ثم بر الوالدين سي من زال يسألنا بيا إياه قلت سي ابن مسعود كتوا ثم أي سألنا وني قال ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل سألنا جهادي أتكن تفرك الله عز مبوايا وجل مدخي قال ابن مسعود كتوا حدثني بهن haka manzo Allah ya bani labarin su wala wistazattuhu da na nemi shi ƙari lazadani da annabi ya ƙara yanzu wannan fawaid da ke cikin hadisin abu na farko dai muna fahimtar min yadda sahabbai ke kwaɗayin alkhairi da sanin ayyukan da za su yi mai kai su wajen Allah subhanahu wataala kaga wannan tambaya yake ayyul amali ahabbu ila Allah shi abin da yake so kenan tambaya kenan mai matukar muhimmanci kenan kwaɗayin sahabbai ga ilimi mai amfani ko sa'annan kuma mi sa'annan kuma za ka fahimci yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake ba su bayani da ilimi da amsa gwalgwadon mai tambaya domin wata ran sai tambaya manzon Allah ayyul amala abu lillah wata ran sai ce sadaka wata ran ce biya ga iyaye wata ce jihadi wata ce waye da mutum saboda mi wata kila wannan amsar ya danganta daga lokacin da aka yi tambayar ko daga yanayin mai tambayar ko yanzu misali lokacin da ake cikin bukata da yunwa yana tambayar manzo Allah wani aiki ya falala sai ce sadaka ko shakku ba haka ne in ya kalli mutum iyayen shi da rai ko kuma yana so ya dan sakaci wajen biyayya ga iyaye sai ce mishi biyayya ga iyaye to a ga mutum gwalgwadon hikima gwalgwadon halin shi da kumsa an gane ko wannan shine hikima eh kuma kakka samu iskali wata ran a ce afdalul amali kaza wata ran a ce kaza mai sun ce afdal tana za ba ala babiha ba بمعنى الأمل الفاضل كوي شنو كذا وكما الأفضل من حيث من حيث كذا أفضل من حيث كذا أفضل هي كذا ذروة صنام الإسلام شنو الجهاد كو أما أنا كم أنت مي صلى سيكما بيا سي جهادي ضدك أنا أنا تجهاد نينا الطلب لن جهادي كلا بيوني لكن جهادنا جهاد الدفع تكون جهاد الطلب جهاد الدفع كهريس ربطو مسلمين سو ريسكيسو cikin garin su za su yaƙe su wannan jihadi na kariya wannan jihadin bai buƙatar izinin iyaye bai buƙatar izinin shugabanni bai buƙatar wani tsari dole a tashi kowa ya iya ƙoƙarin shi a rubuto muku gida a kuma matsala to jihadi na aje a nemi kare a yaƙe su to shi wannan shi za a yi cewa bai ya iyaye shi dan in iyayen sun ce zauna sai ka zauna in shugaba bai ce ba ko ba za ba jihadu talab nema ne yake to shi yaƙin nema ba wai ta yaƙi ana kashe mutane ba kuma sun ta kashe ba asalin hikimar jihadin irin hukumomi maye maye na kafirai gunguma gunguma su sun taushe mutane karkashin su sun ƙi musulunta kuma sun har da'awa ta zo nan wurin to dole a zo a yaƙi sun su sun kai yaƙi tunda ba su bari a zo a yi da'awa kenan su ne za a yaƙa ba mutane yaƙi yaƙi ba su za a yaƙa a karya su a kai da'awa wajen tun da an zo jihadi an kai su kiran sallah ana yi ka kenan sallah afdal to dai irin wannan maganar duka sai a gane su shi yasa masu cewa musulunci ya yadu da kare da kayan takobi ne kariya ce musulunci ya kare kanshi da takobi masu yaƙi irin gumagumman kahirai mayya shugabanni su ke hana musulunci shiga sai a je a yi yaƙi da su kare su a kai da awacan wasu yanzu da mai mai kasashen gasu amurka sa faransa mutanen da ke kasar sun fahimci musulunci gurɓatar ta fahimta dan ba a bar masu da'awa sai ba sannan kuma kullum na fassara musu musulunci da ta'adda da komai da komai kullum fassara da musu kaga an juye musu hankali kuma ana su da'awa ta zo musu sai a ji a karya su dan an ji a shiga kai musulunci sa'annan daga cikin abin da ake fahimta falalan mi sallah harkar lokacin domin ana suka ce ala kenan ana nufin sama harkar lokaci ala sa'annan kuma mm, a fahimta muhimmancin biyayya ga iyaye ko kuma da komi mahimmancin jihadi ko fi sabilillah kuma wala bayan shi sannan a wata riwaya ibnu sulk ke cewa tausiya ma annabi nayi shi sa ban neme shi kare aka ce wala wastazattuhu lazan zai iya daukar ma'anar cewa la ya nemi karin annabi wasu tambayoyin daban da ya kara mishi ko kuma mi a a dare ya neme shi kare ta sun mu ayyu da ya bashi da ya dauka amma nan muna fahimtar yadda sahabbai suke tausaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kalli halin da yake ciki dan haka da ne da ne mutsar da ya kadara kadara karami zane ko to fa'idodi ne a kalli hadisi a tsago fa'idodi yana da ma'a fa'ida sosai da muhimmanci sosai su alaikum salam to hadisi na gaba hasan ne amma da gairi hasan ne amma da gairi hasan da gairihi a samu hadisi wanda yake bai kai ƙarin hasan ba da'if ne da'af khafif sai a samu wani da'if da'af khafif sai su haɗu sai ƙarhin su ya zama su zama hasan ligairi hasan ligairi eh sai ya samu ka amin an yi lamba ƙasa wace mai sahihi ne su albani ya kawo shi a cikin asahiyya wataƙila rashin tantancewa eh abin da sa su ce maka su yi su da sun ga albaniya kashi cikin as-sahiha sai tsoke sahihi albaniya kashi cikin as-sahiha lamba ta 516 kuma sahihu targhib ya kashi cikin sahihu targhib to Allahu akbar قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وأن حديث العلامة البخاري يا رويتوشني لقى آدم ما لمش آدم ابن أبي إياس البخاري ما البخاري آدم ابن أبي إياس ثقة عابد ثقة abid akwai ibada ya rasu 221 ya rasu shekara ta 221 qala haddathana shu'batu mun ganshi ibn al-hajjaj ko amir al-mu'minin fil hadith arqi al-utaki shu'ba ibn al-hajjaj al-utaki ayo al-utaki ya rasu 160 160 ya rasu bayan hijira shu'ba baban shi مسلم بن الحجاج اه وانت حجاج اه با ما تعرف كيف شي وان شعوب بن حجاج مال البخاري شي حجاج وانت تابعين شي وانت حجاج كوشي كليب اها ام شعبة ابن ال قال حدثنا يعلى بن عطاء يعلى ابن عطاء العامري القرشي العامري القرشي ثقة ثقة نشيمة ya rasu shekara ta 120 daidai an abihi baban shi baban shi shi kuma shi ya sababa hadisin zama hasan al-ghairi baban shi maqbul ne shi shi baban nashi maqbul ne su ne ke sanya hadisi zama hasan an abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr ibn al-as kai dai abin da daidai shine amr ya ce a cikin nuskha abdullahi ibn umar ibn amr shi a daidai ce don shi akwai riwaya wagga a cikin tirmidhi shan umar ibn umar ta ibn amr ta zo a cikin tirmidhi sannan a cikin mustakhraj shi ma ta zo a cikin ibn hibban da hakim da al-bazzar duka ibn amr ne kenan sai da kuskuren nuskha ce ibn amr ne shi ko wanga ya alakin da kenan hayya wajiya maula ne da ibn amr maulan shi ne kaga kenan galibi zai ruwa wajen wani wajen mai gidan shi an gane yan tarjihin cewa amr ne yan hada alhadith jaa fi tirmidhi ko fi tirmidhi wa mustakhraj at-tusi wa ibn hibban wal hakim wal bazzar sannan kuma ya'la kuma maula ne na ibn amr annan kaga sai ya rajjaha maka wancan eh eh kana ishara gefe ka ce as-sawabu amr ka rubuta as-sawabu ibn amr إن كا- إن كان على جروت تشوى لأن الحديث و- ورد في كتب كثيرة ابن عمرو ويعلى الراوي عنه هو مولى لابن عمرو في قارد عنه كان هيك إشارة تي الصواب ابن عمرو مجانكو. قال رضا الرب في رضا الوالد يتي من زن الله يتي ضدك بيتي قرأ أمام الحديث يتي رضا الرب يرد الله fi ridal walidi kana karkashin yarda ba uba idan uba yarda kai to Allah ma zai yarda kai wa sakhatur rabbi kuma hushin Allah fi sakhatil walidi shina karkashin hushin uba idan uba ya hushi da kai Allah ma zai yi hushi da kai idan ce uba ba yau banda uwa ba domin haƙƙin uwa ma ya girma in ka ji an ce saboda uwa uba Allah na yarda da kai to uwa min babin aula kuma uba saboda uba Allah na hushi da kai to uba min uwa min babi aula wannan hadisin shi na tabbatar da sifa ta ne ar-rida was sakhat Allah na yarda Allah na hushi kun ba aibi bane ba matsala bace sai dai yaya Allah na yarda Allah na hushi yanda ya daidai da kamalar shi ba irin na mutane ba eh nan za mu dakata wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam jazakum gobe karatu dogo ne jama'a gobe dogon karatu ne da kadan kidi ba an bai tsaya ba bai tsaya ba daidai ne